الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yini na ainihin wato asabar 28 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yau shekara 1447 ci gaba da karatunmu na littafin ashama'ilul muhammadiyya wallafa ta alhafiz abu isa al'imam tirmidhi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi karatu na goma babi na talatin da hudu babu ma ja a fi dhahiki rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce haddathana ahmadu bin mani'in qala haddathana abbadu bin al'awwami qala akhbarana al-hajjaj wa huwa bin ardata an simaki bin harbin an jabir ibn samurata رضي الله عنه أنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل نعم wannan babi ya zo ne akan dariya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji dai a baya cewa kana jullu dhahiki hittabassum mafi yawancin dariya shi murmushi ne in kaga yayi dariya har an ga haƙoran shi abin ya kai ya kai abu Ahmad bin Mani' Abbad bin al-Awwam duka sun gabata Al-Hajjaj ibn Artata An-Nakhai kenan Al-Kufi Abu Arta saduqun ne kathirul khata'i wat tadlis kathirul khata'i wat tadlis Al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin shi cikin Al-Adab al-Mufrad Muslim da al'arba'a sun fitar da hadisin shi yana cikin tabaka ta bakwai ya rasu 145 to yana ta dilisi kenan an ana shi mudirra tana cutarwa kama fi huna ya yi an ana daga simak ibn harb daga jabir ibn samura ce manzan allah sallallahu alaihi sallama ya ce kana fi saƙi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hamusha duka haka ya kawo shi sabir ya naka nuskhatta haka nan ne bayib kaburin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu ya kasance yana da sirantaka an gane ku hamusha ma'ana babu ba su da kauri sosai wani sai ya ce wa kana la ya dhahaku illa tabassuma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya dariya sai dai murmushi baya kalan kyalkyacewa ko kyakyacewa da dariya fa kuntu idza nazartu ilaihi na kasance idan na kalli annabi sallallahu alaihi wasallama qultu akhalu alainin sai ce annabi mai bakin ido ne da yawa akhalu alainin shine wanda kwayar idan shi ta kasance sawaduha ishtadda sawadu ainai to kai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan masu kwallin ido ne ba masu sa kwalli ba mai kwallin ido to shi kamar haka yake walaysa bi akhal amma a halitta shi ba hakan take ba tsabar kyawun shi ne sallallahu alaihi wasallam da yanda Allah ya ajiye kwayar idan da makula din take da wato ta da kan mutum in ka kalla kawai sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara soyuwa a cikin zuciyarka sallallahu alaihi wasallam lakin na hada alhaditha da'if an ana ta alhajjaj ibn arba قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة بن سعيد بن جميل دقى ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة wanda ya gabata saduqun ne yana da yawan wato kuskure ikhtalata hatta kai aka wato bar kin aka ki karban hadisin shi sai dai mun sha bayani riwayar abadila da kutaiba inda ba'dhi almuhaqqiqin suna karbata daga ubaidullah ibn al-mughira ubaidullah ibn al-mughira ibn mu'ayqib ibn mu'ayqib abu al-mughira min rijal at-tirmidhi wan nasa'i wa huwa thiqatun faqihun thiqatun faqih يعني ثقة فقيه نعم طيب عبيد الله بن المغيرة من رجال الترمذي والنساء وابن ماجه والنسائي ابن ماجه من ال... من الرابعة صدوق نبا ثقة صدوق صدوق دقا عبد الله بن الحارث ابن جزء من صغار الصحابة يا قبات yace ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani mutum da ya yawaita dariya mai yawan murmushi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama na Aisha da aka tambaye ta tace aka ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gida ta ce kana bashan karima bai wannan isnadi wasu na raunata shi saboda ibn lahi'a amma dai mun ji maganar da malamai suka yi riwaya ta kutaiba daga gare shi duk da ba kowane malami ya sallama ba قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد أحمد بن خالد بن الخلال أبو جعفر البغدادي كان شيني وندي يكي الفقيه ثقاني من العاشرة ثقة من من العاشرة ويحيى بن إسحاق السيلحاني يحيى بن إسحاق السيلحاني أبو زكريا صدوق من من كبار العاشرة من كبار العاشرة ومن رجال الإمام مسلم والأربعة دق ليث ابن أبي ليث ابن سعد ضد أقائدة ابن سعد شي الليث يكي بالألف واللام shi kuma laif galibi in ka gan shi to ibn abi sulaim amma kuma kullu qa'idatin la hastithna haka zaka iya ganin laif ba tare da alif da lam ba ana nufin ibn sa'ad kamar yanda yake anan ko kaga al-laif din kuma ana nufin ibn abi sulaim shi ibn abi sulaim da'ifi ne min qibali hifdhi amma wannan al-laif ibn sa'ad ne wanda shi thiqan a kasance cikin manya-manyan malamai wanda har al'imamu a shafi'i ya ce allaif afkahu min malikin ce ya mafi malik wato ainihin tarin ilimi da fahimta amma dai shi bai samu almajirai irin wanda imam malik ya samu ɗabaka su guda da malik ɗabaka ta bakwai allaif ibn sa'ad ibn abdurrahman alfahmi abul harith ثقة ثبت فقيه إمام مش مشهور, مشهور من رجال الجماعة يا رسول دليل سبعين دبير كان شد مالك كل الرسول شكره هدو daga yazid ibn abi habib al-misri ya gabata daga abdullah ibn al-harith ibn juz'in as-sahabi radiyallahu anhu yace ma kana dhahiku rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata kasance ba face murmushi ka zama mai yawan kyalkyala dariya in ta kama ma za a yi ma'amura'atul adabi wa shahama mafhum al-imam tirmidhi ya ce wannan hadisin gharibi ne ta hanyar laif ai mun ji shi can ta hanyar ibn lahi'a daga ubaidullah ibn al-mughira ko mun ji shi can baya ta hanyar al-hajjaj ibn arta amma dai wannan mutaba'a qawiyya ce متابعة قوية كاغون ديتي غريب كو من حديث الليث من حديث الليث بن سعد wannan shi ake kira al-fard an-nisbi al-gharabatu an-nisbiyya ba wai hadisin ne garibi ba amma bin nisbati li al-layth to garibi قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا فيقال فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه فيخبأ عنه كبارها فيقال له علمت عملتها عملت يوم كذا وكذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه ما كان كل مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه الله أكبر abu ammar al-husayn ibn hurayth ya gabata a baya al-marwazi kenan maulahum thiqatun min al-ashira wa min rijal al-imam al-bukhari wa muslim ya rasu 245 waki' ibn al-jarrah ar-ru'asi ya sha gabata al-a'mash sulaiman bin mihran al-a'rash thiqatun حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس وهو من الطبقة الخامسة كما تقدم المعرور ابن سويد المعرور ابن سويد الأسدي كان أبو أمية الكوفي من من الطبقة الثانية يعني من كبار التابعين هو من رجال الجماعة وهو ثقة وقد عاش 120 عاما daga abu zarrin al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulu al-janna lallai wallahi na san farkon mutumin da zai shiga aljanna kuma shine ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim yace ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu yaje ya kwankwasa mai tsaron aljanna ridwanu yace wane ne yace ni ne yace man muhammad yace yace bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak wa akhira rajulin yakhruju minan nar na san farkon mutumin da zai fara fito zai karshen mutumin da za a fito daga wuta karshen akhirur rajuli dukhul aljanna yu'ta bir rajul yawm al-qiyamah za a zo da mutum ranar al-qiyama fa yuqalu ace i'ridu alayhi sighara dhunubihi ku bujiro mushi wato ainihin man kananan zunuban shi a kyale manya iya kanana fa yukhba'u anhu kibaruha sai a boye mai manya ba za a nuna mai ba Allah ka boye mana har kanana fa yuqalu lahu sai a ce mushi amilta yawma kaza wa kaza kaza kai ne fa kai kaza kai kaza kai kaza ranar kaza da kaza ka dan wuce iyaka gurin ruwan alwala ai shi ma zunubi ne wa huwa muqirrun yana mai tabbatarwa la yunkiru baya inkari wa huwa mushfiqun min kibariha su ba wannan kananan ba yake kallo yana ta jin tsoron kar a zo kar a zo ga manya fa yuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasan ku bashi madadin duk wani mummunan aiki da yayi a bashi lada yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat fa yaqulu inna li dhunuban ma araha hauna ce Allah akwai fa wasu laifin da ne har yanzu ban gansu ba قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه shi wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya sai da aka hango turaman hakorin shi wato ya kai gaya wajen dariya ke yazo ne in yana dariya in ba a cire mai hakkin huya ba ma ya ka hango shi irin wannan abin da ake fidda mai yara ko to in ya yage baki sai ka hango hamma kwallatan shi kuma kila ba kyan gani قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك أحمد بن منيع دق معاوية بن عمرو الكرماني معاوية بن عمرو الكرماني يا قبات شيما أبايا دق زائدة زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت ثقة ثبت صاحب سنة ثقفي وهو من الطبقة السابعة يا رسول الله ستن دقى قيس بن أبي حازم يا قبات دقى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يتشي ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت تندنا مسلمت النبي بيتبع كنجي نبي بيتبع هنا إن شبو قولين شبو بيتبع واتو أينهم وني يشغل تدشي دقى قرين با ya ce wala ra'ani illa dhahika bai taba gani na face sai yayi dariya irin dariyan nan ta girmama ta so da kauna an gane ko to ka zama mai yawan dariya musa akwai wanda shi ya dauka haƙori al'aura ne ba a bayyana shi kullum kicin kicin dare wa ayyu miskin قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن جرير عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسما معاوية بن عمرو إن بيقبات بإنا تعبايكو معاوية بن عمرو عند الكرماني إن المهلبي الأزدي ثقاني من التاسعة ثقة من التاسعة وهو من رجال الجماعة زائدة بن قدامة من يمغنى كان شي إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد أبو عبد الله البجلي الأحمسي مولاهم واتو وعند من رجال الجماعة نشي من رجال الجماعة و يا رسول الله بيودة أربعين دشدة وهو من العاشرة لا لا لا 146 146 daga Qais ibn Abi Hazim daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali طيب إرن ديوانتا قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن الذي تمنيت وعشرة أضعافه فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر مني وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ضحك حتى بدت نواجذه نعم هناد بن السري أبو معاوية محمد بن بن خارم كوش سكيتي موا عارم الضرير يا شاقباتا شيما من رجال الجماعة الأعمش لقى إبراهيم شيني ابن يزيد النخعي أبو عمرو أبو عمران الكوفي فقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيرا يا رسول تسعين شدة نتكن طبقة بير عبيدة السلمان عبيدة ابن عمرو المرادي الكوفي نتكن من المهاجران الإمام علي سيدنا علي ثقة فقيه ثبت shurai alkadi da kanshi yana girmama shi al'amura suka rikice mai yana tambaye shi ya rasu saba'in da biyu kuma dai alhafiz ya ce sahihin zance kafin shekara ta saba'in ma ya rasu da aka thika ne muhaddarami cikin tabaka ta biyu yake daga abdullahi bin mas'udin ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai na san ƙarshen wanda za a fito daga wuta mutum ne da zai fito da rarrafe ko da jan ciki a ce mishi maza ka tafi aljanna sai ya tafi don ya shiga fayajidun nasa kad akhadhul manazila sai ya tar da mutane kowa ya kama gurin shi ya komo ya ce ya rabbi kad akhadha nasul manazila mutane fa kowa ya kama guri yana ganin ba abin da ya rage da zai samu a aljanna fayata ainihin fayuqalu lahu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fihi ka tuna zamanin da ka rayu a ciki da teknolojin zamanin da arziki da wadatar da ka ji labari an gane ko suwana da suwana da abubuwan da suka mallaka da kasashen da suke masu fawa da karfi da wadata da wane ne ya kwallo na'am ce kwarai na tuna kwallo fa yi kwallo labuta manna a ce ka yi buri duk abin da kake iya tunawa na arzikin duniya a wancan lokacin ka yi fatan shi fayyata manna kasan wanda ya fito daga wahala dama in ya fara tunanin daɗi yayi ta buri yayi ta buri fa yuqalu lahu fa inna laka alladhi tamannaita wa asharata adha'afi ad-dunya abinda kai burin nan kai tunani kake so an baka kuma duniya da abin da ke cikinta da wanda baka sani ba kuma an nan kama shi so goma wannan wai miskinin yan aljanna ke ba su mu ba insha Allah mu muna cikin fi ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar bi idnillah ta'ala wanga hadisin su akalaniyuna ko? su suka sani mu dai amin nabi kala sai mutumin ya ce fa ya kolo taskaru bi wa an talmalik haba Allah duk kai ne fa mai mulkin nan mai izza kuma wani miskini kake ma izgili shi ne ce fa laƙad ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu annabi ya yi dariya sai da aka hango turamin haƙoransa nan mutumin abin da ya faɗa ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dariya قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك الذي ظلم سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا لا يغفر الذنوب غيرك نعم قتيبة بن سعيد دقى أبو الأحوص سلام بن سليم دقى أبي إسحاق السبيعي دقى علي بن ربيعة ابن نضلة الوالبي أبو المغيرة الكوفي من كبار الثالثة وهو ثقة من رجال الجماعة من رجال الجماعة دقا يكيشوا يا هلرج أي علي بن أبي طالب أككاومي أبن هوازي هو يبدو أنه لما كان خليفة فلما وضع رجله في الركاب يا إندي دورة كفر شيء cikin ina inda ake sa kafa a jikin dutse a jikin doki wannan karfa me ake ce
takalmi ke ce mishi
sirdin kafa wani suna wallahi na wani
sai mun kuma koyi lafiya wallahi ni ma cikin karatu ne in nazari suke gaya mun kuma ga namun ce shi nan wallahi ya gana mace shi
akopali namun ce amma dai ranar yana wata ga ta gaji muhammadu tani wannan cikin karatu ne Mm, sosai ba sosai wa kawai ba kawai ga zama mutum na zai sai haƙuri na karin ku sha'ayi ba sha balle inda nake son sai doki ne akwai a dole yana tuna shi Dole.
insha Allah to da ya daura kafar shi a saman shine ake ce magharz ko ilzam gharza rasulullah sallallahu alaihi wasallam to da ya daura kafar shi a saman rikab na na abun hawa qala sai ya ce bismillah falamma stawa ala dhahriha kaga da ya daura kafa zai hau kenan sai ya ce bismillah sai ya hau da ya hau ya daidaita kafin ka sa bitas bitas ake cewa ko kafin ka sa giya ka daidaita saman motanka ko motarka kala sai ya ce alhamdulillah ثم قال سبحان الذي سخر لنا- سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون تتي الدعاء أبو هاو ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله هسوه تي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك سيدنا علي داري فقلت له عبد الله بن ربيعة يتي سينتي مسيدنا علي من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين ميسا كي داريا ميسا كداريان يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت النبي نجاي إرن يندني ثم ضحك سي داريا فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله لقد دكتن سسنا دوكوات أي كم فهمت تأبن دسك قائم na ce mai me yasa kai dariya ya rasulullah qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idha qala rabbi ighfir li dhunubi lalle ubangijinka yakan yakan yi murna yakan ji daɗi yana mamaki mamaki na murna idan ya ji bawan shi ya ce ya Allah ka gafarta min zunubaina innahu la yaghfiru dhunuba ghayruk wato ka wasa Allah sai ya ji daɗi ka tabbatar babu mai gafarta zunubi sai shi wannan yana cikin at-tirmidhi wal hakim قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون قال حد عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد أنه قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه قال قلت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رد- رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل الله أكبر محمد بن بشار بندار لقى محمد بن عبد الله الأنصاري آه، ابن عبد الله بن أنس بن مالك ينم لقى عبد الله بن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل من كبار آه، السادسة وهو من رجال الجماعة يا رسول الله همس محمد بن محمد بن الأسود الزهري كان مستور من رجال الترمذي في الشمائل فقط عامر بن سعد عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ثقة من الثالثة يا رسول الله ده لقى بابنش سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق ناقا من زن الله صلى الله عليه وسلم ياي داريا أرانر دأكي ياكن خندق hatta badat nawajizuhu har sai da turaman haƙoransa suka bayyana kala qultu kaifa kana amir yace sai nace masa admisa yaya akai bani labari kala kana rajulun ma'ahu tirs wani mutumi ne ya kasance yana da garkuwa wa kana sa'adun ramiyan shi kuma sa'ad bin abi waqas ya kasance maharbi ne shine awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah wa lam yukhti qattu bai taba yin kuskure in dai ya harba sai ya samu da izinin Allah وكان يقول كذا وكذا بالترس يقول يعني يفعل shi mutumin ya kasance yana ta yin haka yana ta tattarewa da ainihin turs din shi ko tirs wato garkuwa yughatti jabhatahu yana rufe fuskar shi fa naza'a lahu sa'd bi sahmin sai sa'ad bin abi waqqas ya fujjo wani wata kibiya ta musamman dan ya barar da wannan arna waqanin falamma rafa'a ra'sahu mutumin nan yana daga kanshi dama yana ta tamin din shi shi kuma sa'ad ramahu sai ko ya tsula mai falam yukhti hadhihi minhu bi wato kauce mawa wannan goshin nashi yani jabhata wan qalaba ar-rajul mutun na haka ya tuntsira wa shala bi rijlihi kafafuwan shi sai da suka yi sama ya ji wuta fa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi dariya hatta badat nawajiduhu har sai da hakoran annabi turami suka bayyana to idan arni ya shiga haƙula'i farin ciki ake wani maƙiyin Allah wani mushiriki ya shiga cikin masifa yoyon fitsari ya kama shi ko ciwon lami sasa sai kai farin ciki kai murna baka ji ba da Allah ya bada labarin halakar da su eh, mutanen annabi lut cikin suratul naml da ya kare sai ya ce wa qul alhamdulillahi qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun kaga da da godiya aka rufe kissa to haka nan din arni Allah ya turya halaka shi to farin ciki ake sai Amir ya ce ma baban shi kultu min ayyi shay'in dhahika me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya qala min fi'lihi bir rajul saboda yanda annabi yanda Sa'ad ya mawawa ya ma wannan mutum kuma yanda ya tun ya tuntsira har sai da kafafuwan shi suka daga sama to shine shala birijili haq sai da kafafuwan suka suka daga saboda faduwar ta kayan ya kai kai to wannan isnadin yana da rauni saboda Muhammad ibn Muhammad ibn al-Aswad mastur ne ko mastur ne mai amma ya asluhu fi fi muslim asalin kissar ma ba garkuwa ce ba silke ne gare shi mutum ya rufe ko ina goshin shi kadai ake hangowa kaga wannan sai gwani gurin harbi ya sa'ad ya samo shi a daidai goshin da yake sallah da shi eh, ya barar da shi Mm, malam bashir na Assalamu alaikum. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه عن صديق عن حاتم الاحول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له يا ذا الاذنين قال محمود قال ابو سلمه يا امير المؤمنين
na'am rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi ke ba'a annabi yana raha baya cutar da kanshi kawai tansiyon ta zo ta halaka mutum kullun kicin kicin ana son a dan dinga dan raha ko wani ko da diyan shi bai iya yi raha wani matar shi ma bai iya yi wasa da ita annabi ya ce ma jabir halla dhikran tula'ibuha wa tula'ibu ko tuda'ibuha wa tuda'ibu ta wani shi kawai ya ɗauka rayuwar shi gabaki ɗaya yadda ka san makamashi yake shi محمود بن غيلان دقى أبو أسامة حماد بن أسامة دقى شريك القاضي دقى عاصم الأحول دقى أنس بن مالك رضي الله عنه كيتيوى من زان الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما أنس يا ذا الأذنين يا كيمي أنكن وابيو أيو مي وكي لكني أكداما شيني ينا بقى أماكما ولكن لا أقول إلا صدقا محمود بن غيلان يتي قال أبو أسامة يعني يمازحه كمر بقى تيكي ما أنس ضد أكوي شريك القاضي لكن أنا استئناسي للإسناد نعم قال حدثنا حماد بن السعيد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النبي قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان ينازل وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي طيرا يلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير na'am daga tirmizi hadisin na ya burge shi hadisi 225 a baya ba wanda ya mawata aqibi na fiqhul hadith ko sai wanga ya dada shi da ƙasa eh to haka ne Hannad ibn Sari wa Ki' Shu'ba duka san gabata Abu Tayyah shine Yazid ibn Humayd al-Basri mashhurun bi kunyatihi thiqatun thabtun min rijal al-jama'a wa min at-tabaqati al-khamisah ya rasu 128 Anas bin Malik radiyallahu anhu wa ardahu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas in wannan imma tawkidiyya aw al-qasamiyya tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan shigo cikin gidanmu shine la yukhalituna da domin ummu anas ta kasance khala ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ummu sulaim hatta ya qula li akhi li saghir har annabi yake ce ma wani dan karamin kanin mu ya aba umair ma fa'ala nughair ya kai abu umair ya labarin wannan dan tsantsin naka tsantsin ne ya rasu na yara shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai ba a hake dan kamar jaje yake ya mai gaisuwa naji an ce tsantsin ka ya rasu ai kaga gaskiya ce la walakin la aqulu illa sidq wani sai ya fake da raha ya ta ƙarya dan ya sa mutane dariya to annabi ya ce ya shiga uku wannan wailul lahu thumma wailul lahu thumma wailul lahu in za ka yi ba'a ka iya yin ba'a ta daidai kuma kar ta yi yawa sosai ta wuce iyaka kuma tana jawo raini kun gane ko zaka ya ce mai ya aba umair ma fa'ala an-nughair an-nughair wato tsuntsu ne tasghiri ne na an-nughra nughra suna wani tsuntsu ne karami haka jam'in shi nughran jam'in shi nughran to shine yace ya labarin wannan dan tsuntsun naka Imam Tirmidhi yace fiqhun wannan hadisin shine annabi yana mai yaron ba'a yana mai raha wa fihi annahu kanna ghulaman saghira kaga fiqhul hadith ya ma yaro karami alkunya fa qala lahu ya aba umayr kenan babu lafi a ma yaro alkunya ana cewa alhasan ma annabi ne ya mai kunya da abu muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi shi ya mai wato ainihin wannan alkunya haka kana iya daga haihuwar yaro ka sa mai suna da alkunya da lakabin shi duk ba laifi bane wa fihi kenan ba dole sai mutun ya haihu ba yake sa alkunya ko wa fihi annahu la ba'sa an yu'ta as-sabiyyu at-tayra liyal'ab bi babu laifi a ba yaro karamin tsuntsu a ba yaro karami tsuntsu dan ya dinga wasa da shi in dai ka san ba zai cutar da shi ba وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات yaron yana da tsuntsu karami da yake wasa da shi sai tsuntsun ya mutu fa hazinal gulamu alaihi yaron sai bakin ciki yayi ta kaba ya ki fitowa daga gida yana annabi ya shiga sai ya mai jaje ya mai gaisuwa fama zahahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aba umair ma fa'ala an-nughay ina hadisi ne ake cewa shafi'i cikin dare guda ya fidda mas'ala dubu a cikin shi a wata wata riwaya ma dubu biyu wanda imam ibn uthaymin ya kawo cikin kitabul ilm duk da isnadin kissar malamai da yawa suna inkarin inkarin shi ce akwai nakara gurin aka kalli alhawadithu tarihiyya da alwaqa'i tarihiyya tunda an ce ya sauka gidan al-Imam Ahmad ne to kuma a lokacin da suka haɗu al-Imam Ahmad Imam Ahmad bai aure ba a lokacin an gane ko Allahu a'lamu na'am mu je gaba
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عباس بن محمد بن الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال انبانا عبد الله بن المبارك عن اسامه بن زيد عن سعيد بن معبود عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قالوا يا رسول الله انك تلاعبنا قال اني لا اقول الا حقا
قال نعم نسخة بادئة قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا تداعبنا قال اني لا اقول الا حقا تداعبنا يعني تمازحناكم عباس بن محمد الدوري yana cikin manyan almajiran ibnu ma'in ya gabata ali ibn al-hasan ibn shaqiq abu abdurrahman al-marwazi thiqatun hafizun min kibar al-ashira wa min rijal al-jama'ati ya rasul 215 daga abdullah ibn al-mubarak thiqatu thabt al-imam al-mujahid az-zahid usama ibn zaid shine al-laythi ana usama ibn zaid ibn zaid al-laythi mawlahum thiqatun min as-sabi'ah rijal muslimin wal-arba'a سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد ولد أبو سعيد بن سناش كيسان ثقة من الثالثة تغير قبل موته بأربع سنوات آه، عند رواية شدق عائشة أم سلمة مرسلا يا رسول الله إشرم هو من المكثرين من المكثرين لقى أبو هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سكت يا رسول الله إنك تداعبنا إنك كان kana mana raha kana mana zulaya kala na'am ghaira anni la aqulu illa haqqa amma fa duk da haka duk abin da nake faɗa gaskiya ne tuda'ibuna ya'ni tumazihuna ai na'am
صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن انس بن مالك ان رجلا سأل ان رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني حملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما اصنع بولد ناقة بولد ناقة فقال صلى الله عليه وسلم هل تلد الابل الا الموت قتيبة بن سعيد إن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الضحان خالد بن الضحان كان الواسطي المزني مولاهم آه، يا كسنتي ثقة ثبت من الس- من الثامنة من رجال الجماعة يا رسول الله تمانين دبي لقى حميد بن أبي حميد الطويل لقى أنس بن مالك رضي الله عنه شي ونمتن يعني مي النبي يدورا شكن أبن هوا معنا يباش دبت دزي هوية تفياكي kun gane ko ko dabbar dai da zai hau ya yi bukatun shi in shi annabi sai ba shi baya roƙa ya dai a nema gurin shi shi teku ne sallallahu alaihi wasallam fa qala inni hamiluka ala waladi naqa yace zan daura zan baka wata da diyar wata taguwa ko dan wata taguwa ka hau haka fa qala ya rasul ma asna'u bi waladin naqa me zan yi da dan taguwa karami ba ba inda zai kai ni ya za a yi je yaƙi da shi shi ma yana ne yana ta kan shi ya za a yi ya shiga shari faƙala sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul iblu illa nuk bida mara kuma me suke haihuwa in ba taguwa ba ai duk inda ka ga taguwa dai ko ko raƙumi ai mamatta dai naka ce ko wa hal talidul ibla illa nuk me ke haihuwar raƙuma in ba taguwa ba Eh, kenan duk raƙumin da in ɗan shekara hamsin ne ma waladun naka ai na'am
صلى الله عليه وسلم عليكم.
قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس بن مالك ان رجلا من اهل الباديه كان اسمه زاهرا وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم هديه من الباديه فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلقه ولا يبشره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره جمع الفقر ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله عادل الله أكبر إسحاق بن منصور الكوسج دقى عبد الرزاق ابن مع... ابن همام الصنعاني دقى معمر ابن راشد دقى ثابت بن أسلم البناني دقى أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا ونمتن دقى تكن متانا كركرا سنان زاهر وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية ya kasance yana kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kyauta daga ƙauye kawo mai kulkule ko wani wake ko wani abu makamancin haka fayujahizuhun nabiyu sallallahu Alaihi wasallama idan arada an ya khuruja shi kuma na inda ya kama alheri sai ya mai dama abubakar ne kadai ya ce kanat lahu indana yadun yukafi'uhu Allah ta'ala biha ce duk wanda ya taɓa mana kyauta mun mayar mushi amma banda abubakar Allah kaɗai zai iya saka mashi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to da ka annabi shi ma sai ya dan tanada mishi shine yujahizuhu yana kimtsa mishi guzuri in zai koma ba shi abubuwan da su kuma a birni ake samun su su ji haka su wani tun su kifin gwangwani ka gane ku fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh lalle zahir shine kauyen mu kuma mu ne birnin shi annabi akwai hikimar zance ko wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damiman annabi yana son shi duk da dai mutum ne wanda bai kai su kyau ba an gane ko kaka ce mummuna bai kai su kyau fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin shi yana cikin sai da dama yakan zo a ci kasuwa ne ya koma yana cikin sai da kayan shi fahtadanahu min khalfi wa huwa la yusiru sai annabi ya ruko shi ta baya haka ya rungumo shi mutumin bai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam fa qala man hadha arsilni wai wannan sake ni da Allah dan kasuwa bai so a mai ganganci gaban kasuwancin shi ko faltafata fa'arafa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wayago sai ya gane ashe manzon Allah ne faja'ala la yablu ma alsaka dhahru bi sadri annabi sallallahu alaihi wasallam hina arafa daga nan sai ya zamanto ko a jikin shi bai damu ba da yanda wato bayan shi ya mallaku da kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai kalan ya janye jikin shi ba haka kawai ya ji dadin rungumar da annabi ya yi mishi da yanda ya gane cewa annabi ne fa ja'ala annabi sallama yaqulu man yashtari hadha hadha al'abd tunda shi ma kila yana wa zai sai balma wa zai sai kanwa sai annabi ya ce wa zai sai wannan bawan fa qala ya rasulullah idan wallahi tajiduni kasida ce ya rasulullah wallahi inda ni zaka yi talla to ba zaka ci riba ba to kasir shine tijara kasida wanda aka fadu ko to faduwa zaka yi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam lakin inda Allah lasta lakin inda Allah lasta bi kasidi amma a gurin Allah kai ba mai arhaba ne aw qala anta inda Allah ghalib ko ce mai yayi kai mai daraja ne mai tsada ne a gurin Allah hasanul li ghairihi na'am
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا bal bal sahih ma za a ce ko sahihul li ghairihi طيب قال حدثنا مشعر بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحكم أنه قال أتت حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قالت ولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخل الجنة لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا الله أكبر عبد الله بن حميد عبد الله بن حميد بن النصر الكسي الكشي ko alkissi alkissi dai shine dai thiqatun thabtun thiqatun thabtun eh, bukhari ya fitar da hadisin shi ta'aliqan muslim da al-arba'a sun fitar da hadisin shi min min al-hadiyata 'ashar min al-hadiyata 'ashar mus'ab ibn al-miqdam al-khaf'ami kenan maulahum abu abdullahi al-kufi saduqun lahu awham min at-tasi'a ya rasu 203 al-mubarak ibn fadala abu fadala al-basri saduqun yudallisu wa yusawwi من السادسة وهو يعني من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه يا رسول الله ستين دترا نقى الحسن ابن أبي الحسن البصري رضي الله رحمه الله يتي أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتزعوه وتازو قرم من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة كروك الله يسانا الجنة فقال يا أم فلان شما مسواني كسني إن الجنة لا يدخلها عجوز صوه وادي باين دزائي تشغى الجنة قال فولت تبكي ita ganewa ne ba ta yi ba ta san dai annabi baya karya ita iya fahimtar ta kawai ita yar wuta ce aka ta juya tana kuka faƙala sai annabi ya ce kai akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun kake na yar aljanna ce wato je ku gaya mata ba tana tsohuwa ba za a kai ta aljanna ke yanzu ki je aljanna hakoran duk sun zube sun faɗi duk wannan kyan naki da goshin duk ya zaizaye a bakin murhu da gurin haihuwa da gashi da wane ne haka me zaki mora aljanna inna allaha ta'ala yaqulu inna ansha'nahunna insha'a ai matan aljanna Allah ya ce mun musu wani wata iriyar halitta in sha'an sai ibhamun nakira da ta'zimi sha'ani eh wani irin wato modifi ake cewa ko wani misajur ne aka yi musu faja'alnahunna abkara sai muka mai da su yan mata ne haka yan mata bikar jam'in sha'abkar uruban masu nuna soyayya ga mazajensu a turaban warin juna tsare kun juna ne wata ma ba ta girma wata ba a wata mata mata in za a yi mata kishiya ga duk ta haukace so tana ganin yanzu ita ta yi kwalab duk ta zube a zai a kawo yarinya duk hankalin shi ya koma can to a aljanna babu wani kowace tana tana ji da kanta wata riwayar ta ce a aljanna zai iya yiwuwa da gwargwadon yanda matsayin shi da aikin shi na alkhairi an gane ko amma dukkan dai yan aljanna masu kyau ne dukkan yan aljanna masu kyau ne amma yanzu sari da kai da annabawa ai misali bayu to da haka akwai ruwa da ta ce sai kuma ta fara dariya da ta ji haka shi ne muna yara ake mai kuka yana dariya ai masa kwaɗan daddawa to irin wannan wannan isnadin akwai an'ana ta mubarak sannan kuma akwai irsali na alhassan albasiri amma hadisin ta wata hanyar ya tabbata imam albani ya inganta shi cikin ghayatul maram takhrijin da yema wa sunna ta ibnu abi asim ghayatul maram takhrijin da yema alhalal wal haram ko na wancan halakakken da ya halaka alqardaw na'am
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن قيل لها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي نعم باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر بتتي في صفة الشعر رسول الله shi annabi baya waka ba shi da wata kasida tashi ko amma yakan maimaita abin da wani mawaki ya faɗa kenan kamar da galibin malamai yanzu suke istishahadi da wasu baitittuka ko wasu qasa'id ko wasu abu makamancin haka daga ali ibn hujr daga sharik ne alqadi daga al-miqdam ibn shuraih ibn hani ibn yazid al-kufi da ya kasance fiqa ne min as-sadisa rijal al-bukhari fi al-adab al-mufrad wa muslim wal arba'a na'am daga baban shi baban shi shuraih ibn ibn hani ibn yazid al-midhiji abul miqdam thiqatun mukhadram yana cikin shi ma dai tabaqat ta shida kuma sannan bukhari cikin al-adab al-mufrad muslim da arba'a sun fitar da hadithin shi yake cewa manzan Allah sallallahu afuwan shi yana cikin tabaka ta biyu ka ba ta shida tabaka ta biyu yace annabi sal- wato an ce mana na Aisha radiyallahu anha shin annabi ya kasance ya tamathalu ma'ana yana eh, kwaikwayon wani nau'i na shi'iri haka qalat kana yatamathalu bi shi'ri ibn rawaha manzo sallama ya kasance yakan kwaikwayi waƙe na abdullahi ibn rawaha wa yatamathalu bi qawlihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi daga wannan ajazul bait din ne ko Mm. asalin shi satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi na'am ya cika bil akhbar man lam tuzawwidi wanda baka bashi guzuri ba ya tafiya sai ya dawo maka kuma da labari an gane ko nana Aisha ma takan yawan ambaton wannan baitin aka kawo mata gulma ya cika bil akhbari man lam tuzawwidi dan gobe ka kara na'am
نعم احسن الله اليكم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن جبير انه قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشرف كلمه قالها الشاعر كلمه نبي على كل شيء ما خلا الله باطل وكاد اميه بن ابي الشمس المسلم
نعم محمد بن بشار عبد الرحمن بن مهدي سفيان الثوري لقى عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي تغير صدوق تغير حفظه وربما دلس يا رسول أريد تلاتين دا داين يوم أتو أكو أريد تلاتين دا أكو وهو من رجال الجماعة لقى أبو سلمة نعم دقى أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني الزهري ثقة مكثر من الثالثة دقى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكتوى قال رسول الله أنتم با با صدوق با ثقاني شي عبد الملك بن عمر ثقة فصيح عالم لكن تغير حفظه وربما دلس طيب دقى أبو هريرة يتي من زال سلم يتي إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ال- على كل شيء ما خلا الله باطل سورارا دك وانا أبن دبا الله سبحانه وتعالى با تو باطل ميكاري وان باطل دمع نرفاني أنغانيكو وكاد أمية بن أبي السلت أن يسلم كأن يرجي أمية بن أبي السلت يا مسلنتا أنا متمن ثقيفني أنغران طائف da sunan shi umayya tubun bin rabi'a ta bin auf rabi'a din shi ne abu salt a thaqif ne wancan baiti na labid shi ne labid ibn rabi'a ibn rabi'a ta bin amir al-kilabi Ah, imam al-bukhari ya ambace shi cikin sahabbai hakanan ibn abi haythama domin ya musulunta ya rasu a zamanin uthman bin affan radiyallahu an ya rasu shekara wato ya rayu shekara 150 amma dai ya- ya rasu lokacin khilafa ta sayyidina Uthman kissa shi sananna ce tare da Uthman ibn Maz'un tare da Uthman ibn Maz'un lokacin da ya karanta wannan baitin ala kullu shay'in ma si wallahi ko ma khala Allah batil yace wa kullu na'imin la mahala taza'ilu duk wata ni'ima to babu makawa sai ta gushe to sai Uthman bin Maz'un ya ce ƙarya kake na'imul jannati la yazulu shi kuma bai san me aljanna ba har ma Usman ya fasa mai hanci ibn Maz'un akhun nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-rida'a aka shiga dai maganar daga baya sai wannan maganar ta Uthman aka ce ita ta mai tasiri har ya musulunta to ana cewa bai ƙara yin wani wani waƙe ba har ya bar duniya sai bai bai ƙara yin wani wake ba har yaba duniya to amma dai an ruwaito wani a wato ainihin wani wake da ya yi da ke cewa menene kuwa namance shi cewa mutane suna ta tambaya sun ga ya jima bai mutu ba ne ya jima bai mutu ba akan haka ne da ya yi wake yana musu martani ɗayyab namance shi to umayya tubu na abisar shi kuma muka ce mutumin thaqif ne annabi ya ce kiris ya rage ya musulunta domin shi ya- ya ta yawon neman kir- addinin gaskiya ya kyamaci addinin mashirikai ya shiga ƙasar sham ya yi nasaranci ya yi kaza ya yi kaza kuma bangabaitukan shi duka tauhidi suke magana da zancen tashin alkiyama amma kuma tare da haka da aka ce yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji zuwan annabi sai ya ce a kunya yake ji sai kunya yake ji yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-fakihi da ibnu manda sun fitar da isnadin su zuwa ga ibnu abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amana shi'ruhu wa kafara qalbuhu waƙen shi ya zama mumini amma shi arne zuciyar shi kafira ce ya ce kada so da kalaman da ya dinga faɗa lau annahun kada ilaiha to da ya zama musulmi ai ko kafircin abu talib ba na rashin sanin musulunci ya sani ولقد دعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قدم أمينا أما يتي لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا وأبي bebo ƙwarai kuwa daga sai sai kama Allah godiya in yayo ka musulmi Allah muna gode maka na'am yawa baitin da yayi wala qarsa imtu min alhayati wa tuliha yace wa su'alu hadha an-nasi wa su'alu wa su'alu hadha an-nasi kayfa labidu na yace na gaji da rayuwa la qarsa imtu min alhayati wa tuliha rayuwa ta ishe ni da tsawon rayuwa wasu ali hadan nas aina aina labidu da inda mutane kullum ta tambaya labidu har yanzu yana nan bai mutu ba na'am to mu je ga أحسن الله إليك قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي أنه قال أصاب حجر أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأت فقال هل أنت إلا أشبع بنيت وفي سبيل الله ما لقيت
محمد بن المثنى دغ محمد بن جعفر دغ شعبة دغ الأسود بن قيس دغ جندب بن سفيان البجلي العقيلي كان أبو عبد الله له صحبة قال أصاب حجر أصبع رسول, أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت wani dutse ya samu hannun annabi dan yatsan annabi sallama sai yayi yayi jini faqala hal anti illa usbu' usbu'in damiti wa fi sabilillahi ma laqiti nabi yace ke fa ba komi bane face yatsa ne da yayi jini kuma akan tafarkin Allah ne yayi jini to wannan baitin wasu na cewa asalin baiti ne na ibnu rawaha kenan haka babu wata babu wani iskali ko tunda dama ya tamathalu bi shi'r lakinnahu la yaqulu shi'ra baya rera baya ainihin tsara waka amma ya tamathal wasu kuma suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi shi to in haka ne kenan kamar akwai cin karo da wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la to sai ya ce a yayi maganan ne sai ta dace da wazanin waki amma shi ba waki yayi ai na'am نعم زيغل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال انبانا ابو اسحاق عن البلاء بن عبد الله قال قال لنا فلان رجل اقررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا امامه فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس طريقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغدته وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اخذ بالجامعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب نعم to ga isnadin nan dai Muhammad ibn Bashar da Yahya ibn Sa'id al-Qattan Sufyan al-Thawri Abu Ishaq al-Sabi'i al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma qala qala lahu rajulun afarartum an rasulillahi sallallahu ya aba umara shin yanzu kuka tsere kuka bar annabi ya abu umara alkunya ce ta bara yana nufin a ranar wato ainihin hunain faqala la wallahi ma walla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ina wallahi annabi bai gudu ba walakin walla sar'anun nas sai dai yan gaugawa ne cikin mutane suka gudu da suka ji talakatuhum hawazinu bin nabli kabilar hawazin ta dinga ta ainihin wato yi musu rubdugu da kibau kibau kibiyoyi kenan ko suka yi musu rubdugu ma'ana harbi ta ko'ina tunda ai su hawazin da kabila ta tafi su ne suka lallabe cikin kogo da duwatsu su kuma sahabbai da sauran wanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'allafatu qulubihim daga makka bayan an yi fato makka ne aka tafi hunain lokacin da nabi ya ji labarin kabilar hawazin da thaqif sun haɗin kai za su zo su yaƙe shi to sai suka yi musu kwantan bauna cikin kwazazzabai da da, da gulabi wanda su sun san gurin amma su sahabbai ba su san ya gurin yake ba to sai suka yi musu kwatsam kawai suka fara harbin su da kibiyoyi to shine sai masu gaugawa cikin mutane suka tsere ba kowa ne ya tsere ba rasulullah sallallahu ala baghlati annabi sallallahu yana saman alfadarin shi wa abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib akhidhun bil jami'a abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib yana rike da wato ainihin linzami na wannan alfadarin wa rasulullah sallallahu ya kulu ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ai shi wannan ba waka bane amma ya zama kan wani rajazi ko ni annabi ne babu ko ƙarya kuma ni ne dan gidan abdulmuttalib bai ce ibnu abdullah ba sai ce ibnu abdulmuttalib li'anna shaja'ata ibn abdulmuttalib ma'ruf ma'rufatun ladai yana ya gaji wannan jarumta na'am
بسم الله وإياكم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بين الكفار عن سبيلي اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن وقيله ويذهب الخليل عن خليله وقال نعم.
أبي عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيه من نضح النبل الله اكبر إسحاق بن منصور الكوسج عبد الرزاق بن الهم بن همام جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد لكنه كان يتشيع من الثامنة يا يا رسول أي سبعين تقص من رجال البخاري في الأدب ومسلم والأربعة ثابت البناني لقى أنس النبي صلى الله عليه وسلم ياشق مكة عمرة القضاء شكرا تبوكيك وابن رواحة يمشي بين يديه عبد الله بن رواحة ينات فيها أقبا من زن الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن روا- رواحة ابن ثعلبة بن ال- آه، آه، ال- ابن قيس ابن امرئ القيس الخ- الخزرجي ya halarci yakin badar ya yi shahada a mauta shekara ta takwas lokacin da ya je wa hu- ya- yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kaga shiga gaban babba ana ganin rashin ladabi ne to amma ai gurin rintsi ne gane idan ana tunanin wani fitina ko wata jarabawa ko wani abu da zai iya kawo hari sai karamin ya ta gahiya ya shiga gaba shi yasa suke cewa a daji ka shiga gaban babba a gari ka shiga ga- ka ka tsaya a bayan shi Mm. amma an kalan ana wasa da motuna da waye sai ka koma gefen kwalton ko shi yana daga can tsalle haka ake ba ba ka tura shi ba kai ka tsaya daga ba kai ka tura babanka ya ce khallu banil kufari an sabilihi alyawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilu alhama an maqilihi wa yuzhilu alkhalila an kali an khalilihi ya ce khallu ku ba mu guri banil kuffar ya ku diyan arna an sabilihi ku ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato guri ko kuma khallu banil kuffari an sabilihi ku ba da guri daga tafarkin shi ko hanyar shi ya ku ɗiyan arna al-yawma nadribukum ala tanzilihi a yau ne za mu sassare ku darbu tun daga takobi ne sara akan saukar alqur'ani darban yuzilul hama an maqilihi Mm, akwai inda ya kawo ƙarin ko kala- kama darabnakum ala al-yawma nadribukum ala ta'wili ala ta'wilihi kama dab- darabnakum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi sarar da za ta kawar da wuya daga gurin zaman shi wa yuzhilul khalila an khalili dukan da zai mantar da aboki abokinsa fa qala lahu umar ibn rawah nabi ya ce ya kai abdullahi ibn rawah baina yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzu a gaban annabi wa fi haramillah a cikin haramin Allah ta kulu shi'ira kake faɗin waka فقال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر ربو دشي يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل wallahi wannan waken da ibn rawaha yake ya fi saurin ji musu fiye da ruwan kibiyoyi da za a yi musu wannan waken ya fi saurin asra'u ya ne fi ija'i ya fi saurin jikkata su da ji musu rauni fiye da ruwan kibiyoyi ake nan waken ba kowanne aka hana ba shi yasa Allah ta'ala da ya ce wa ma menene wa shu'ara ya tabi uhumul gawun alamtara annahun fi kulli wadin ya himu annahun ya kulu na mala ya fa'arun sai illallazi na amanu wa amilu salihati wan tasaru min ba'adi ma'aduri na'am أحسن الله إليك قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سمعت بن حرب عن جابر بن سمرة عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشرون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معه na'am gashi nan isnadin duk da akwai sharika a cikin shi ko ke cewa jalistun nabiyya sallallahu alaihi wasallam akthar min mi'ati marra na zauna tare da annabi fiye da sau 100 inji jadi inji jabir wa kana ashabuhu yatanashaduna shi'ra sahabban shi sun kasance suna munashada na waƙe wanda ya kawo wani baiti wani ya kawo wani baiti wa yatadhakaruna ashiya'a min amril jahiliya suna tuno wasu abubuwa can da aka yi a jahiliya mutum da wani ya je sata bunsuru kaza dan yi dariya wa huwa sakitun nabi ya yi shiru sukutu alamatu rida wa rubbama tabassama ma'a sun sun yi dariya shi lokaci sai ya yi murmushi haka tare da su to kaga su ma sai wani ya ce yan gazar gazar ne in ya ga dama Allah ya kyauta na'am
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن حجر العمري قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اشعر كلمه تكلمت بها العرب كلمه وديت على كل شيء ما خلى الله باطل
can a to asdaku ya ce a wancan riwaya nan kuma ash'aru kalimati waƙen da ya fi kowanne daɗi ya fi kowanne kyau ya fi kowanne zama waƙe wanda larabawa suka yi shine kalmar labid ala kullu shay'in ma khala Allah batil akwai riwaya da ta zo asdaqu baiti haka ba wai asdaqu kalamin cewa har ya fi har Qur'ani da sunna ma ma'qul daga wannan ya ce ash'aru kalimatin kenan min kalimati shi'ri yake nufi ba wai min min alwahyi ba na'am
احسن الله اليه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاويه عن عبد الله بن عبد الرحمن الشامخي عن عن عمرو بن الشهيد عن ابيه انه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فانشدته مئة قافية من قول أمية بن أبي الشرط الثقفي كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هيه حتى أنشدته مئة يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم daga wannan yana karfafa wacce riwaya ta sama ita na shaduna din ahmad ibn mani'in daga marwan ibn muawiya al-fazari kana thiqatun hafizun wa kana yudallisu asma ash-shuyukh من الثامنة ومن رجال الجماعة يا رسول الله تسعين دأوك عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أبو يعلى الثقفي صدوق يخطئ من السابعة آه، ي- يخطئ ويهم من السابعة من رجال البخاري في الأدب المفرد والمسلم ومسلم والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه دقى عمرو بن الشريد عمرو بن الشريد الثقفي الطائفي ثقة من الثالثة دقى بابنشي wato asharidu ne ɗa'ifi a thakafi wanda yake sahabi ne sahabiyun shahida bai'atar ridwan suka ce sunan shi malik ya ce kuntu radifan nabiya sallallahu alaihi wasallam na kasance goya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abin hawa kaga ya kai matakin har annabi na mai goyo a saman abin hawa wanda har littafi ibnu hajar ya rubuta a kansu wanda annabi ya taba goya su saman abin hawa fa anshattuhu mi'ata qafiya na rira mishi qafiya 100 shine mi'atu baitin kaga tun a lokacinsu akwai zancen kafiya ko min kauli umayyati umayyata bin abi saltin thaqafi wanda kawai duka wannan ah, ibn abi saltin thaqafi duka wannan kafiyoyin da wannan waken na abu umayya ne wanda annabi ya ce wa kada ibn umayyata an yuslima sai yake cewa kama an shattu kullama an shattuhu baitan duk lokacin da na rera mai wani baiti da an kai aka kawo dango na farko aka jefo na biyan qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hihi sai annabi ya ce karo mu Mm, karo shi hatta an shattuhu mi'ata har sai da na- na rera mushi dari yani baita baiti dari fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam in kada la yusri kadan ya rage ya musulunta kiris So, amma lillahi al'amuru min qablu wa min ba'd na'am حدثنا وابو بن عيينة حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد كلاهما قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح او قال ما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ƙarisa shi قال حدثنا اسماعيل بن موسى وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا ابن ابي ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله Ismail bin Musa al-Fazari nasibu suddi ya gabata sadukun yukhbi'u Ali bin Hujrin tare da shi daman thika ne daga Abdurrahman ibn Abi Zinad wanda sadukun taghayyara hifdhuhu lamma qadima Baghdad Ah, daga Hisham ibn Urwata daga baban shi Urwatu ibn Zubair daga ummuna Aisha ummul mu'minina قالت كان رسول رضي الله عنها تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد kenan babu laifi a a ware wata rana ana karatun adabi na- a cikin masallaci mimbari annabi yake ware ma wa alha- yake ware ma Hassan sha'iru rasulillah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci da shi damin ba wanda yake wakewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam. sai dai jifa jifa yakan- yakan yabo wasu sahabbai kamar yadda ya mawa آه، حمزة رثائي بكت نفسي وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غداة قالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل يندي موا ابن عباس إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أفعاله فضلا إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا كفى وشفى ما في الصدور فلم يدع لذي, لذي إربة في القول جدا ولا هزلا da ire-irensu amma galibi annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake ainihin wato waƙewa yaqulu alaihi yaqumu alaihi qa'ima yakan tsaya a tsaye saman mimbarin yufakhiru an rasulillah sallallahu alaihi wasallama yana yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nuna darajar shi akan kowa idan su ma mawakan quraishawa suna da nasu in suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira hassan shi ka waƙe musu amma ya ce kai tsaya ga abubakar nan ya fi kowa sanin dangantaka kakka je ka taɓo jini na cikin eh, zambanka ka san mawaƙi in ya tashi daga tushe yake farowa in gane ku. da shi kuma sai na abubakar ya ce sai ya ce to babu matsala in ya man bayani sai na silale ka da kai da zuri a ka kakab ya rasulallah to inda ake fidda gashi daga cikin kullu أو قال ينافح الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح ينا بعد كارية يفاخر ينا يباوة ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس يا دوكا شي دي inda kaji an yi wake shi gantakaci to kuma mala'ika ya taimaki mai yin shi kaga ko ya kamata a diba lamarin ba kowace waka ce gazal ba Mm, a kiyaye ma yunafihu aw yufakhiru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda kariya ko kuma yabawa da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mala'ika jibril tunda babban abokin annabi ne mm, sai yake karfafa shi duk wanda zai nufe shi da cutarwa ya danne shi ya matse shi ya wa- ya wargazar da shi Is- ya ƙara kawo shi ta hanyar Ismail bin Musa shine dai uh, alfazari daga Ali bin Hujr amma ta hanyar Ibn Abi Zinar an Abi an Urwa an Aisha an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithluhu Mm, kaga can ta hanyar Hisham ne ko nan kuma ta hanyar Abu Zinad ne kun an Hisham sai rawaito an abihi shine Abu Zinad Abdullahi uh, ibn wa yake Dura Abdullahi ابن ذكوان أحسن لا ابن ذكوان شيني أبو الزناد shi kuma a'raj abdurrahman bin hurmuz to ibn hurmuz din nake taso in ce shi wancan malamin shi Mm, a'raj ala an abi hurairah sai mu bashi haka insha Allah Eh, hadisin Umm- ummu zar'in sai gobe insha Allah ta'ala to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk